wadda matsayi ta kumshi al-ikhlas wa fawa'idu yin ikhlasi a cikin ibada da fa'idodin shi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل والإخلاص في جميع في جميع الأقوال والأعمال قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار قال ابن كثير رحمه الله لم يكن لم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى فقد الأمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل لكن عباد الله ما هو ما هو ما هو هذا الإخلاص الذي هو آكد شروط قبول الأعمال وكيف يكون وما فوائده للعبد المسلم في العاجل والآجل أيها الإخوة الإخلاص أيها المسلم هو أن تكون نيتك لله لا تريد غير الله لا سمعة ولا رياء ولا رفعة عند أحد ولا تزلفا ولا تتقرب من الناس مدحا ولا تخشى منهم قدحا فإن أبى العبد إلا ذلك رد الله عليه عمله كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك في أشرك معي فيه غيره تركته وشركه أيها المسلمون إن ل... إن لإخلاص العمل لله تعالى فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة فمن ذلك أولا أنه يكثر العمل القليل يكثر العمل القليل ومن ومن أمثلة ذلك قول قوله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنهين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة رواه مسلم قال ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية وقال ابن القيم رحمه الله والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان ثانيا أنه يقلب المباحات إلى العبادات يقول أحد السلف إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي ونومي وخلائي وفي القاعدة الفقهية المباحات تنقلب عبادات عبادة عبادات بنية الصالحة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة ثالثا عباد الله أنه من أسباب من أسباب إجابة الدعاء والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين حبس حبستهم الصخرة ففرج الله حمهم wa qad kana yaqulu kullu wahidin minhum allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarruj 'anna ma nahnu fihi muttafaqun alayh rabi'an annahu afdalu min al-amal fa fi as-sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam raja'a min ghazwati tabuka fadana min al-madinah faqala إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وهذا دليل على القاعدة الفقهية أن النية أبلغ من العمل خامسا أن به تنصر الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بدعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاص وإخلاصهم رواه النسائي لذلك كان صلاح الدين العيوبي يتفقد جنده في إحدى المواقع الحربية وجد بعضهم يقيم الليلة فقال من هنا يأتي النصر ووجد بعضهم نائما فقال من هنا من ها هنا نؤتى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها اللهم امنا في اوطاننا وسائر اوطان المسلمين واصل ائمتنا ولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين يا كم تاني ina muku wasici da ni kaina da jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da bin umarnin Allah da yin ikhlas a cikin dukkan maganganu da ayyukanmu Allah maɗauki na cewa ba a umarce su ba sai don su bauta ma Allah shi kaɗai suna tsarkake addini gare shi suna masu karkata ga mikakken addini na tauhidi suna barin addini na shirka suna tsaye da sallah suna ba da zakar dukiyarsu Allah ce wannan shine fa addini mai kake idan kana son ka ga addini mai kake wannan shine addini mai kake addini na bautar Allah shi kaɗai babu shirka babu da'a Allah kuma ya ce mu mun sanya abin da ke akan ƙasa ado ne ga ƙasa duk wani ado da kyalkyali kama ado ne an kama ƙasa duk abin da gani a cikin duniya na kyalkyali ado ne an kama ta dan mu yi Allah ce domin mu jarraba ku bayu wane nan ku zai kyautata aiki wane nan ku zai aiki dan Allah suratul kahf aya ta bakwai ibnu kafir ya ce Allah mashi rahama Allah bai ce ba domin ku yawaita aiki sai ya ce a'a dan ku kyautata aiki me Allah ke bukata ba yawan aiki Allah ke so ba ka yi aiki mai kyau ka kyautata aikinka da Allah shi Allah ke so ba yawan aiki ba ba yawan ibada ba sannan aiki ba ya kasancewa mai kyau har sai ya kasance dan Allah bi ma'ana kayi shi dan Allah ka tsarkake niyyarka dan Allah kuma akan shari'a manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi duk lokacin da aiki ya rasa ɗaya daga cikin wannan sharuɗan guda biyu ya ɓace ya lalace ya ku bayan Allah sai dai menene ake ce ma ikhlas kuma wanda shine mafi ƙarfin sharuɗan karɓa aiki kuma yaya yake kuma menene fa'idodin shi gabawa musulmi duniya da lahira ɗan uwa musulmi ikhlasi shine niyyarka da za ka yi kai don Allah ba ka neman yardan wani Allah ba Allah ba ba ka yi don aji ba ba don a gani ba ba don neman matsayi ba ɗaukaka a wurin wani ba don neman kusanci ba a wurin wani ba don ka nemi kusanci ba daga mutane don su yabe ka kuma ka yi tsoron suka bi ma'ana in waɗannan kayo su don Allah ba don mutane su yabe ka ba ba don su ce kai a'a kuma in kayi don Allah kuma ka yi tsoron suka ku ka san ɗan adam bayar za ka yi kamar shi daidai ɗan adam sai ubangijin da ya halice shi kaɗai shi ne maganin shi amin ka yi alherin baka tsira ba kai rashin alherin baka tsira ba to me ya kamata tunda in dai ba za ka kira ba ga dan adam me ya kamata kai dan Allah duk abin da zaka yi kai dai ka kyautata dan Allah kai shikenan mutane su soka ka su soka shikenan in dai kai dan Allah kai dai shikenan tunda dan adam baka iya mishi wannan kenan sannan bayan haka ya ku ɗan uwa musulmi ya zo a cikin hadisul qudusi Allah madauki ya ce ni ne mafi wadatuwa abokan tarayya daga abin da ake hana da su duk wanda ya wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin aikin to na bar shi da abin da ya haɗa da shi bi ma'ana ya je a can wurin wanda ya aikin dan shi ya biya shi wannan imam musulmi da tona hadis ya ku yan uwa musulmi lalle ga ikhlas ga ikhlas lalle ga ikhlasi inna lil ikhlas al amal lillahi lalle yin aiki yin aiki dan Allah madaukaki akwai fa'idodi masu yawa duniyar lahira daga ciki lalle aiki dan kadan in an shi dan Allah sai ya zama mai yawa dan kaɗi ne kai amma kayi dan Allah sai ga ya zama yawa Allah ya waita maka shi ya lumuluka maka shi wannan kenan misali daga wannan faɗar manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ƙarshe wani mutum ya wuce ya bi ta wajen wani reshen itace wani reshen icce a sama hanya shi wannan reshen yana sama hanya tsakiyar hanya inda mutane suke wucewa sai ya ce wallahi sai da ya rance fa ya ce wallahi sai na kusa da wannan saboda kai sutar da musulmi dalilin kun san dalilin me ya sami me Allah ya mishi dalilin haka manzo Allah ce Allah shiga da shi aljanna to kuma ta wannan bangare nake kira ga ƴan uwan musulmi ina masu cutar da bayan Allah ta hanyar gwalalo ka gina gwalalo a titi bakin titi kuma inda rashin adalci yake sai ka ki gina shi daidai karanka wai sai ka shigo cikin hilin gwamnati yau kana ganin wai kamar kamar kaci bulus kana ganin kamar ba kowa bane wallahi ba wannan abun wallahi ba daidai bane yake in kai kare duk abin da za ka yi ka yi cikin karanka ka kuskura ka shigo cikin hilin gwamnati hilin jama'a ne hilin talakawa ne amma sai ga mutum ya zo ya yi gida sai ya zo ya yi gini ya shigo cikin titin gwamnati wannan ba daidai ba ne kuma ba haka suka zo ka yi rinka bane mutane kana zuban mutane gwalolo yana zowa ga titi wani ya taho wani ya yi arawalla zai masallaci ka zo ka zuba gwalolo a titi duk ya wani tsan mashi ya bata mashi a lokacin zai maka tsinuwa sai ya yi tsinuwa kaga wannan tsinuwar za ta bi ka mi kai wai jawo ma kai ka jawo ma kanka ba daidai bane duk abin da zai cutar da musulmi ka zo ka yi shi ba daidai bane wallahi mu ji tsoron Allah sannan kuma ba daidai bane ka zo ka yi gare garan moto ko garan mota a tsakiyar hanya so da dama wannan halayen mu ne ba hidda kaina ba wallahi halayen mu ne na sai ga mutum ya zo tsakiyar titi ga inda ake ga inda farkin da yake sai ka ƙin gare inda gwamnati ta tsaida sai ka zo inda mutane suke wucewa sai ka zo ka aza motanka ko ka aza motanka kuma ka san ba daidai bane wallahi wannan yana cutar da bayan Allah kana ganin kamar ba komai bane a wurinka wani abu ne shi ta barka ka cutar da bayan Allah kuma akwai wani abun da gwamnati tana yi gaskiya ne take yi wallahi gaskiya ne gwamnati ta yi kuma a musulunci ya rubuta shi shine irin su feruji wannan feruji kin yana taimaka bayan Allah idan wannan sun zo sai su yi hankuri wannan su wuce saboda mi ka a samu hadarurruka shi addinin musulunci yana kiyaye mana yana tsaron rayuka musulmi amma wani sai ga wani saboda rashin hankuri sai zo ya wuce yana wucewa an kadar wani ya zo saka sai sai a yi accident sai a ce a Allah ya kawo shi kuma ba Allah kawo wallahi ba Allah ba kuma azama Allah Allah ya muku kaida Allah kiyaye ya azama ya azama ku dokoki kun kibi kuma gwamnati ta azama ku wannan dokokin ku bi sai ku kibi wannan ba daidai bane sannan wani lokaci abin da gwamnati take tana da gaskiya irin abubuwan da ake a zo bakin titi a tare titi a tare hanya ta zo tana kama kama wannan abin ta gaskiya ta yi ba ni ina goyon baya akan haka ba ta yi wa ku zo ana ta magana wannan sai haɗa gosulun gosulun da yawa har a kai ga haɗari kuma da ayi wannan sai a ce gwamnati bai da hankuri gwamnati kaza kaza shi kau tsaron al'umma ne yake tsaron rayuka al'umma Allah ya dora mu gwamnati haka in gwamnati ba tsaro rayuka al'umma ba sai Allah ta mita gobe kiyama kenan mu rinka gyarawa kuma mu rinka ba gwamnati haɗin kai akan ayyuka na cikin gari wannan kenan sai a tsira tare a tashi tare a tsira tare wannan shine kamata ɗan musulmi cutar da al'umma musulmi a musulunci ba daidai bane addinin musulunci yana hada akan cutar da bayan Allah wannan kenan abu na gaba sai ibn al-qayyim yake cewa ibn al-mubarak Allah ya mishi rahama yake cewa so da dama aiki dan kadan niyyar gwalgwadon niyyar ka sai niyyar ka sai ta girmama shi saboda mi kaya niyya mai kyau niyyar ka mai kyau ce sai aikin wannan niyyar ta girmama aikin yace kuma sau da dama aiki babba sai niyyar ka ta kankantar da shi bi ma'ana saboda an an kalli niyyar ka baka yi dan Allah ba baka da niyya mai kyau wannan kenan sannan ibn al-qayyim az-zawjiyya yake cewa Allah ba yarda da yawan aikin mu sai dai kyautata aikin tare da imani abinda Allah ke so kenan ya koyan musulmi abu na gaba na biyu sannan wani lokaci ayyuka wannan mubahat aiki na halaka misali ja'iz misali kai abu kaza halaka ne to halak wani lokaci yakan komawa ibada ayyuka na halaka ne misali kamar cin tuwo kada halaka ne ba wanda ce in ka ci tuwo in baka ci tuwo kan lada kaza ba wanda ce in ka hawo mota kaza wanda ya hawo kat kat wanda ya hawo fejo wanda ya lada su kaza a'a wannan mubahat ne halaka ne to na lokaci abubuwa na halak sukan juya su koma ibada dalilin mi dalilin ƴan uwa musulmi dalilin niyya ta kwarai sannan ɗaya daga cikin magabata suke yake cewa ni ina so ya kasance a cikin kowane abu ina da niyya bi ma'ana na yi niyya mai kyau kai hatta a cikin cin abinci na da barci na da shiga makewayata wannan abu in kai su na Allah sai su juyo su koma ibada a cikin ka'ida ta fiqhiyya mubahat abun da ruwa na halak sukan juya su koma mi su koma ibadodi in uwa musulmi dalilin mi dalilin niyya ta kware dalilin niyya ta gari kai niyya mai kyau sannan na uku ya ku bayan Allah shine yana daga cikin sababin karɓar addu'a niyya mai kyau ikhlasi yana daga cikin sababin karɓar addu'an musulmi dalilin haka hadisin mutanen nan guda uku wanda wani duci ya zo sun shiga cikin wani kogo suna fake ruwa ruwan sama sai wani duci ya zo rufe bakin kogon sai Allah ya yaye musu akan abin da suke na damuwa dalilin mi dalilin kowane ya yi tawassuli kowane daga cikinsu sai ya tawassuli da aikin shi yanzu babu lokaci dogon hadisi ne babu lokacin kawo shi kowane daga cikinsu sai ya yi tawassuli ya Allah aikin da ni in na yi dan Allah dan ne mai yardarka ya Allah ka yaye mana wannan damuwa wannan bala'i da muke cikinsu a ƙarshe dai dan ƙarshe da su kowa da yi sai Allah ya yi mushi wannan bala'i da suke ciki me ya kawo haka niyya mai kyau kuma duk aikin da suka yi sun yi dan Allah ne sai Allah ya yi musu wannan damuwa da suke ciki na hudu shine ya yi falalama daga aiki bi ma'ana yin khilasi dan Allah da tsarkake niyya ya yi falala daga yin aiki ya zo a cikin ingantaccen hadisi lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace mun lokacin da ya dawo daga yakin tabuka yakin tabuka yaki ne wanda an ka tai kasashen rumawa yaki ne mai tarihi yaki ne wanda munafukai suka su kawo cikas a cikin wannan tahi wannan yaki sannan lokacin da manzo Allah ya dawo ya kusanto Madina birnin Madina sai ya ce lalle a cikin Madina akwai wasu mutane ba za su wata tahiya ba ba za su yanke wani kware ba wani kwazazzabe fati sai su kasance tare da ku suka ce ya manzo Allah suna Madina ya ce eh suna Madina me ya kawo haka uzuri ya tsare su bai ma'ana ba uzurin ƙarya ba uzuri gamsashe shi yasa ba su tai ba amma suna da son su je amma ina kamar yadda wanda suke za su zo wani manzo Allah wala alal ladina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam hazana Allah yajidu ma yanfiqu wanda za su zo wani manzo Allah su ce ya manzo Allah a tai da su yaki wannan hudu ya tabbata yakin tabuka ne fa sun zo su suna suna sun ka zo wajen manzo Allah suka ce manzo Allah azai azai da mu wannan yakin sai manzo Allah ce ba ni da abin da zan dauke ku saboda wuri ne mai tazara nesa ne kasashen ruma ne sai Allah ce sai waɗannan bayan Allah talakawa suka juya suna kuka saboda mi suna so cikin zuciya kuka sun karin kai amma yanzu kai kana da halin kaje kana da halin ka ba da duke kai baka je ba kai baka da duke ba ga wanda su da suna duke da sun bada saboda Allah bai ba su abin bada ba amma kuka suke hawaye suke saboda manzo Allah ce kai hankuri bana bana da abin da zan dauke ku sai Allah ce kai inda hanya ta laihi take wanda za a kama wanda za a kama da laihi waɗanda suke mawadata suna da ikon su je suna da halin su ba da amma sai suka kiya to su za a kama da lahi ku ba za a kama ku da lahi ba wannan kenan sannan bayan haka ƴan uwa musulmi sannan wannan ka'ida ce ta fiqhiyya inji malamai niyya ta fi kai matuƙa ma daga aiki abu na biyar lalle da wannan ikhlasin ake taimakon al'umma annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata garshe ana taimakon Allah Allah subhanahu wataala ana taimakon wannan al'ummai da masu raunin cikinta da da'awarsu da suke addu'o'in da masu rauni suke cikin ku da sallarsu da suke cikin dare da ikhlasin su bi ma'ana saboda mai suna yi dan Allah duk ibadar suke dan Allah suke to lokacin da suka yi addu'a to sai Allah ya karbi addu'ar ku Allah kuma wallahi suna na cikin jama'a kuma kowane gari ba a rasa su kowane gari hatta na cikin cikin wannan garin tana to akwai su suna nan sai da ba mu iya gane su kowane gari za a sami irin waɗannan mutanen wanda duk abin da za su yi wallahi dan Allah za su yi to addu'ar su ana karba in ji manzon Allah sai da da amincin Allah su karatu ta gare shi wannan kenan sai dai saboda haka ma ya kasance Salahuddin al-Ayubi yana rangadi a cikin wani ɗaya daga cikin wani yaƙoƙi da yake yana rangadin sojoji kun san shugaba ba a san shugaba ya tabarci shugaba idan ya bada aiki to so aka yi rinka kewayawa wannan aiki a yi shi ko ba a yi ba shugaba ba barci ya kamata yi ba a'a wani lokaci ma in ta kama a yi aiki da shugaban sai a yi amma shugaba ya bada aiki ya ta yi tabarci ina magana sai ta yana rangadi yana bincike ya wai aikin ana yi koko sannan sai ya samu sashen wasu daga cikin sojoji suna tashi suna kiyamar laili ba su sani ba fa yana rangadi cikin dare sai iska wasu suna kiyamar laili suna tashi cikin dare suna kiyamar laili sai ya ce kai da nan ne muke samun cin nasara dalilin waɗannan ne muke samun cin nasara sannan kuma sai ya samu wasu suna ta rusa barci sai ya ce to ta wannan bangaren ne ake zo mana bi ma'ana ake cin nasara akan mu kenan nan ma ina kira zuwa ga sojojin masu tsaron ƙasa masu tsaron dukiyar al'umma ku ƙara Allah ya san da ku kuma Allah zai baku cin nasara cewa ku rinka rike ibada da kyau ku bar wasa da ibada kuma ku bar wasa da qiyamul laili kuma sojojin mu ku bar wasa da wannan da addu'a addu'a takobin mun mulki ku rinka tashi cikin dare ko da raka'a biyu ka tashi kai soji matukar ana cikin kwanciyar hankali kai addu'a kai nafila raka abi ka roki Allah Allah ka ba mu ci nasara akan makiyan mu amma soji yana ta rusa barci soji yana saban Allah a'a bai dace ba a'a ya kamata a ce soji ya rinka rike saban Allah ba an ce ba duka ba ba ba ba marsa lahi ba da zai a ce da adam bai lahi ba ta yi wa tunda ba mala'ikun bane mu duk da kake sai ka aikata lahi abinda ba asu zarcewa akan lahi to amma lokaci a rinka kiyayewa duk mutumin da ke hilin daga yana yana cikin dardar ne to me ya kamata ka yi ka koma ga Allah kenan ka rinka neman kusanci zuwa ga Allah tunda ka san mutuwa kusa ne take to sai ka rage wasu abubuwa ka rinka roƙon Allah akan makiya ya Allah kare mu daga makiyan sannan kuma nake kira wannan bangaren zuwa ga masu farmasiyan masu masu sojoji farmasiyan cewa ba daidai bane a cewa in ana farmasiyan ba a sallah wallahi addinin musulunci ba ba wani aiki da za a ce ana ci a bar sallah babu a ka'ida musulunci babu dole ne ko da ana ana ba sojoji farmasiyan a tsaya a yi sallah wannan shine ke kawo nasara wallahi wannan shine ke kawo nasara so da dama sai gani soja ana basu farmasin akwai wanda ke wata bai sallah ba saboda Allah kasar musulmi yana magana kina a tsaya aje ayi sallah a wannan sallar maza ku roki Allah Allah ba ku ci nasara akan makiya wannan shine ya kamata mu sani ya ku ƴan uwa musulmi wannan kenan sannan abu na shidda shine kubuta daga kaidin shedan Allah madauki yace yana ba mu labari akan abin da ya faru ga iblis lokacin da an ka neme su jira ga annabi adam sai ya kiya mala'iku sun sujura gaba ɗai shi sai ya kiya sai ya nema a saurara mashi ba ana a mashi zinkiri zuwa fata shi kiyama sai Allah sun ta'ala ce za a jinkirta maka zuwa har busa ta farko to nan ne yayi rantsuwa ya ce sai ya hallaka zuriya gidan annabi adam sai yayi istisna'i sai ce illa ibadaka minhumul mukhlas ai fastasna iblis ahal ahal al-ikhlas kaga sai iblis yayi istisna'i cewa lalle ma'abuta ikhlasi masu yin aiki da Allah sun yi ƙarfin iblis shi ma ya yi istisna'i shi ma wane wane shi ya san bai da rabo a kansu kaga shi sai ce illa ibadaka minhumul mukhlas sai bayan ka masu yi dan Allah masu tsarkake niyyar su dan Allah duk abin da za su yi dan Allah za su wannan kenan abu na shidda na bakwai lalle dalilin ikhlasi akan tsere ta da mutum daga azabar ran tashin kiyama bi ma'ana yi dan Allah da ikhlasi dan Allah yana sa a tsiritar da mutum daga azabar ran tashin kiyama kamar yadda zuwa cikin hadisi manzo Allah ce farkon wanda za a babbaka wuta da su ran tashin kiyama daga ciki akwai makarantin Qur'ani akwai mai jihadi a hanyar Allah akwai mai yin sadaka da dukiyar shi saboda mi in ba ai bayani wani sai ce to makarantin Qur'ani kuma za a babbaka wuta a'a akwai bayani me yasa za a babbaka shi wuta saboda mi lam takun a'maluhum khalisatan lillahi saboda aikin su ba dan Allah suka yi ba sun dai dan a ce wane makaranci ne shi makarantun qur'ani yayi karatun qur'ani da ka wane makaranci ne ka wane gwani kwai gwangaram kai gwani shi dai a fadi to an fadi to kaga wannan nake kirewa zuwa ga alqurra'u mahardata duk abin da zakai wallahi ku bar alfahari ku yi dan Allah in karatu zakai kai dan Allah kai dai ka tsarkake dan Allah an yaba ba a yaba ba kai dan Allah wannan kenan sannan na biyu wanda zai yi jarumta jarumi a wurin yaƙi shi ya yi yaƙi ne dan a ce jarumi ne to an ce shi kenan da mutumin da zai yi sadaka dan a gani dan a yaba to Allah ce kai sadaka an yaba ba shi kenan ba to waɗannan su ne wanda wata wata za ta fara za a fara babbaka wata da su wal iyazu billah Allah kare mu ya Allah ka tsarkake ayyukan niyyar mu da ayyukan mu ya Allah ka samu dan mun kai mun dan kai ya ubangijin ta halakai ya ko ƴan uwa musulmi lalle riya tana bata aiki na da'a kuma yana bata lada sannan kuma yana daga cikin mafi munin siffofin munafikai saboda su Allah ce yura'una nasa duk abin da za su su munafikai suna nuna mutane kuma ba su ambatan Allah sai kadan sannan yana daga cikin mafi tsananin kofofin kofofi masu boyewa kamar yadda ibn abbas ya siffanta haka yace akhfa min dabibin naml shi aiki riya tana boye akhfa min dabibin naml ala ala safatin sauda sauda a fizil mutalayl tana boyewa akan cikin ta haɓoyewa a kan tahiyar tururuwa a kan falalan dutse baƙiwa falalan dutse baƙi kuma cikin duhun dare kudi wannan shi ne aka ce ma a shirkul hafi ɓoye shirka wannan kenan sannan annabi tsira da amincin allah su ƙara tabbatar shi ya ji tsoro ya ji tsoron wannan shirka akan al'ummar shi kuma ya tsoratar da su akan wannan ƙaramar riya sai manzo allah ce ku saurara in ba ku labari ga shi ne mafi abin da nake ji muku tsoro a wurina akan masihid dajjal ku riba ho illar dajjal amma manzo Allah ce ya hijima al'umma al'umma shi tsoro akan wannan boyen riya akan fitinar dajjal fa qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya manzo Allah sai ce ashirkul khafi boyayye shirka wanda kuke ganin ta kamar ba komi ba sai ya ce mutum ne zai tashi yana sallah a cikin dare sai ya kyautata sallah lokacin da ga ana kallon shi in ya gane ana kallon shi sai ga ya tsaye ya yi karatu mai kyau a kawo da gunna da menene da duk wata kalkala da wannan saboda ya ga wai ana kallon shi sai ya kyauta ta sallai saboda ganin da ake mashi kaga wannan kaga abin da za a yi don Allah sai kai don wani ya yaba ya kai dan musulmi kai ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron wannan mu ji tsoron akan tabewa ayyukan mu saboda ita riya tana bata aiki sannan kuma yin aiki don duniya don duniya shi ma yana bata aiki kenan duk abin da zami ina kira ga yawan musulmi mu yi dan Allah kan mu yi dan duniya wallahi kaka kuskura ya zama hammukin ka duniya kai dai ka samu duniya ba ruwanka da addininka ba ruwanka da gyara addininka wallahi aikin ka zai baci wannan kenan abu na gaba sannan kuma mu kiyaye yaban mutane mu kiyaye mu yi abu dan mutane su yaba kayi aiki an yaba wannan daban kuma kayi dan su ba wannan shine ba su akwai aikin da za ka yi ba makawa sai mutane sun yabe ka in dai baka yi da Allah ba to Allah ya sani in baka yi dan su ba su Allah ya sani Allah sai ba ba ruwanka da wannan amma kai dan su yaba shine kuskuren shine matsala in ma ba ai ba ba sai ba ka jin daɗi suka jina cewa wai na kaza ma na ga mutane kamar kaza to kana kaga ya harka ta lalace wannan kenan sannan kuma Allah ya yi alƙawali na shiga wata ga dukkan mutumin da ke yin aiki don duniya Allah ce kul inna ma ana basharun mislukum kace ya kace musu ya kace Allah ce manzo Allah kace ni mutun ne kwatam kwatun ta fuskar mutuntaka ta fuskar bashariya ni mutun ne ba aljanni bane ba mala'ika bane ta fuskar mutuntaka manzo Allah mutun ne wallahi duk wanda ke cewa mutun manzo Allah ba mutun bane to ana yi mashi tsoron mai ta daga musulunci manzo Allah mutun ne wanda ko yahi kowa daraja hatta a cikin annabawa ma manzo Allah ya hisu daraja Allah ya fifita su ma akan ya fifita shi akan sauran annabawa bale ga magaran mutane to saboda sai ce bambancin mu da ku bambanci na da ku ni ana man wahayi yuha ilayya kaga bambancin kenan manzo Allah ce ana man wahayi shine bambancin na da ku sannan kuma ina wade mutum na gaba yayi gaba kai ba a garin mutane ba a cikin annabawa ma a cikin manzanni manzo Allah ya fit ya jere musu dan gatan Allah ne fa shi fa zababbe cikin zababbu ne wannan kenan sai ya ce faman kana rajul liqa rabbi duk wanda ke fatan ya hadu da ubangijin shi salim alim lami lafiya ba tare da azaba ba falyamal amalan salihan yayi aiki mai kyau wanda ba riya ba shirka kai dan Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kai ya hada bautan ubangijin shi da kowa wannan shine tsira kuma wannan shine samun tsira duniya lahira a musulmi kenan duk abin da zami mai dan Allah kan mai dan arabe mu kan mai dan neman kusanci kan mai dan kaza in kai in kai dan Allah an yaba ba a yaba ba ubangiji ya sani الله تمكين بكده اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر بارك المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها اللهم امنا في اوطاننا وسائر اوطان المسلمين واصل ائمتنا ولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين wanda suke bar addu'a cikin musulmi maza kuma ta Allah ka biya mu kowa bukatar shi Allah ka biya mu kowa bukatar shi Allah ka taimake mu baki dai Allah duk wanda ke nuhun da sharri ko da kaidi Allah ka mayar da kai da shi da sharrin zuwa gare shi kuma ila salatu kun rahmukumullah